الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أتي قبل كرة للتاف ألفية التوحيد أولنا رانا الصبر الشدة قوة شاء لها شكرة دبو بيودا الشرين لها ميلادية هيهور النبي إساء مريم عليه السلام za mu tashi darasi na goma sha ɗaya wallafar shaikhu walidu bin rashid sa'idan hafizahullahu ta'ala mun tsaya a baiti na 241 za mu tashi na 242 da mali yake cewa ولوازم الأقوال لا تحكم بها إلا إذا التزمت بعيد العرضة وهذر فلا تنطق بتكفير امرئ ظلما وعدوانا بباب عقوبة واطلب معاذير الكرام واطلب معاذير الكرام ولا تكن فظا غليظ القلب شين الظنة Malam ya ce yana dai bayani akan ƙawa'idun takfiri mun karanto ƙa'idodi kusan guda uku wanda akwai cewa shi kafurtawa hukunci ne na shari'a hukumin ne shari'iyyun sannan ƙa'ida ta biyu mun ji cewa a takfiru ko bambanci tsakanin a takfiru bil awsaf wal af'al da kuma takfirul mu'ayyan ƙa'ida ta uku cewa shi takfirul mu'ayyan yana da sharuɗa kuma yana da mawani'u a hakanan ƙa'ida ta hudu cewa kafurtawa in ya zan a ijtihadi ne to baya lizimtar kowa sai mai shi duk wanda ka kafurta shi bisa ga ijtihadi to ba za ka lizimta ma wani cewa shi ma sai ya yarda da kafurta wannan in ka bid'antar da wani ba za ka lizimta ma duk sauran jama'a su ma tilas sai sun ɗau wannan ɗan bid'a ba kamar akwai wasu nan da suka bayyana a wayannan lokuta waɗanda ake kira da gulatus salafiya masu da'awar salafiyanci amma kuma sun wuce gona da iri wajen kafurtawa ko bid'antarwa wajen bid'antarwa za a ga da zarar mutum ya aikata bid'a sai su ce wani ɗan bid'a ne wani ɗan bid'a ne kuma kai da baka yadda da cewa dan bid'a bane kai ma ka zama dan bid'a to ana kiran su da gulatus salafiyya ko gulatut tabdi'i eh gulatut tabdi'i wanda suka wuce gona da iri wajen bid'antarwa to duk wayannan sun saba mu manhaji na ahlus sunna wal jama'a to sai ka'ida ta biyar mala yace walawazimul aqwali la tahkum biha lazimin maganganu ba a hukunci da su wannan yana ƙarƙashin ƙa'idar cewa lazimul kufri laisa bi kufrin magana ya furta laziminta na iya ɗaukar kafurci to ba a cewa ya kafurta sai in an bujiro mai da cewa magana kawa tana lizimtar kaza kuma abin nan da take lizimta ridda ne kafirci in yace to ai ba haka ne nake nufi ba ba wannan nake nufi ba ko to kaga ba za a kafirta shi ba amma yace eh haka nake nufi ko dai haka din take nufi a tahirai to wannan sannan sai a kafirta shi shi yasa yace illa sai dai izal tuzimat bu'aid al-ardati sai in an lizimta ma mai maganat bayan an bijiro mai kuma ya lizimce ta to wannan sai a kafurta shi kamar wanda zai faɗi wata magana ga janibin addini ko janibin ubangiji subhanahu wa ta'ala ko annabawa ko mala'iku sai ya zamo magana tana lizimta suka zuwa gare su wanda suka ga waɗannan kuma kafirci ne fita ne daga daga musulunci kawai misalan da muka bayar a ɗazu so tari cikin masu wa'azi za ka ga suna maganganu amma a janibin ubangiji ko a janibin allah subhanahu wa ta'ala ba ba daidai ba ne na fatar an gani to amma haka ba a kafurta mutum sai an bijiro mai da lawazimu din ya karba zuciyarsa ta karbe su to wannan sai a kafurtar da shi a fitar da shi daga ainihin addinin musulunci sai a nuna mai to magana ka tana da haɗari kwarai-kwarai da gaske kawar misalin da muka bayar a ɗazu na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yasa a cikin ashifa alqadi iyad yace ko da maballin riga na annabi kace yayi dauda yayi datti yace ka kafurta saboda yana lizimta kaskanta annabi sallallahu alaihi wasallam hmm to amma idan aka bijiro ma mutum ya ce a shi ba ƙasƙanta annabi yake nufi ba hikaya yake yi ya ji wani ya faɗa shi kuma sai ya faɗa ko labari yake bayarwa ko buga misali yake yi amma ba ya faɗa ne don ya ƙasƙanta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba to wannan malamai suka ce ba za a ba za a kafurta shi ba kamar misali mutumin da ya ce bid'a halatin a cikin addini to lazumin maganarsa yana nuni kan cewa allah ya yi kuskure ta yadda har annabi sallallahu alaihi ya bar duniya eh ga wani abu da ya kamata a kawo ba a kawo ba to yi mutu ya faɗi wannan ba a kafurta shi amma duk da kun ga lazimin kuma yana da illa sai an bujiro mai tofa ce wadda kai ya halatta a kirkiro biri a cikin addini to yana lizimta kuskurantar da ubangiji da kuma nuni kan cewa shari'a bata cika ba shi kuma Allah ya ce ya cika addini to ya an bujiro mai da wayannan lawazim sai ce shi dai ko haka nan na dai shi dai fahimta take to wannan sai a kafurta shi in ya ce a'a ba haka yake nufi ba sai ya makale ga dan wani ta'awili a wasu hadisai ne ko wasu magabata ko wasu hadisai ya tawilin su to wannan ba za a kafurta shi ba ba za a kafurta shi ba don ya ce halatta ne a kirkiro bid'a a cikin addini kamar da dama wasu daga cikin 'yan bid'a za ka ga suna wannan za ka yi kirkiro wani salati za ka yi kirkiro wata ibada wadda annabi bai wasu habai ba su to halatta wannan lazimin shi kafirci kafirci tunda shi Allah subhanahu wata'ala ya ce al-yawma akamaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kaga an nuni ba wani abu da aka ɓoye ko kuma Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balli ma unzila ilai a gani da annabi bai isar ba da Allah ya yi bayani sannan ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban bar wani abu da zai kusanta ko ga aljanna ba sai da na yi muku bayani ban bar wani abu da zai kusanta ko zuwa ga wuta ba sai da na yi muku gargadi a kansa sai ka zo ka ce a ga wani abu in an yi shi yana kai aljanna bal ma ya an karanta za a baka lada annabi saba'in kamar yadda ya zo cikin jawahirul ma'ani in ka karanta addu'ar yaman azhar aljami za a baka ladar annabi saba'in kulluhum ballagun risala to yanzu cewa in ka karanta wani abu za a baka ladar annabi saba'in lazimin ƙaulin yana nuni kan cewa akwai wani abu da za ka yi ka wuce annabawa ka fi annabawa lada addu'a guda ta in ka kana karanta ta wai sai an tara manzanni manzannin ma waɗanda suka zo suka isar da saƙo suka koma zuwa ga Allah to sai an tara saba'in ɗaiɗaiɗaiɗai har saba'in duk ladarsu sai a tara a baka kaga lazamin ƙaulin me yana hukunta fifita shi wannan akan annabawa kaga wannan shi ma kafirci ne ko kuma cewa ga wani salati salatul fatih in ka karanta ta yana daidai da khataman ƙur'ani sau dubu shida kaga wannan yana lizim ta kenan salatul fatihi ya fi alkur'ani ko to irin wannan ba a kafirta mai irin wa'yan gama ganganu sai an bujiro mai da wa'yan galawa zim ga fa abin da magana ka take hukuntawa in ya yarda to sai a kafirta shi in kuma ce a subhanallah game da daya daga cikin ɗariƙa za ku ba mu faɗa ba su sun ka faɗa mu ba mu ce akwai abin da ya yi ƙur'ani ba da Allah ya zawaka wannan ƙa'idodi da malam ke kawo mana saraka suna da mahimmanci to shine illa izaltuzimat bu'aid al-ardati bayan bu'aid tasgiri ne na ba'adu bayan al-ardati an bujiro mashi mai magana a ce to ga lawazimu na maganarka kuma ga hadarinsu to in ya karba sai a kafurta shi wahazar malin ya ce ka yi takatsantsan ka nisanci falatan ɗik kada ka furta bi ta kafirin ri'in da kafirta wani mutum zulman saboda ɗaya zalunci kai ka san ba kafiri ba ne amma saboda ɗaya zalunci sai ka ce aiwa na kafiri ne wa nan da ƙetare iyaka bi babi uqubatin kuma kayan haka ne saboda babin irin abin da ake cewa rama cuta ga macuci ibada wai kafir tashe shi kuma sai ji zai ce to aikai ma kafiri yaki sai rama da da hukuba min babin hukuba ka san suna haka eh ko ba haka ba kamar yan dariƙa misali wasu daga cikin yan izala sun ce kafirai ne su kuma suka ce to kuma ma kafirai ne to a musulunci ba ka kafurta wanda ya kafurta ka sai kai in kana da nassi in kana da nassin da zai sa ka kafurta shi to sai ka kafurta shi amma bi mujarradin ya kafurta ka to ba za ka kafurta shi da sunan ba da ramuwa ba shine abin da ake nufi saboda hukunci ne na shari'a ana yi bisa hujja da kuma dalili to sai malam ya ci gaba da cewa watlub ka nemi ma'aziral kirami nema ma masu girma uzurori hanzari wala ta kun kakka zamo fazzan mai kaushin zuciya mai kaushin halshe galizal kalbi mai kaushin zuciya shaina zinnati mai aibi na zato nan abin da yake nufi in mutum ya yi abu to awwalan ahalus sunna wal jama'a suna dibin ƙofofi na uzuri don su sama mai uzuri ko mafita ba wai kawai da mutum ya yi abu ba shi kenan sai a rufe ƙofar uzuri kawai ɗaya sai a bid'antar da shi ko a kafurta shi a a fara nema mutum uzuri amma wannan ana yin shi ne ga wanda aka san al'adarsa kira zuwa ga sunna to sai an kaga wata rana ɗaya an ka gan shi kwatsam ya haɗa cikin bid'a kun ga abin da ya saba da shi sunna yanzu kuma ya faɗa cikin bid'a to kamin abu da an da shi a fara lalaba mai uzuri watakila a ce kuɗi an ka bashi watakila a ce bai fahimci matsalar ba ne watakila a dai nema mai uzuri amma wanda shi dama an san shi ɗan bid'a ne eh wa ushribu fi quli fi qulubihim bid'atu to shi kan ba shi ake magana ba shi ba wani uzuri da za tun da dama ita al'ada ce dama zuciyar shi ta cika ta ƙoshi da bid'a to don kaga ya yi bid'a abin mamaki ne to amma mutumin da an san shi da fada da bid'a da fada da 'yan bid'a sai aka waye gari gashi cikin bid'a to a fara nema mai uzuri awwal ko aka gan shi ya fada cikin kafirci to a fara nema mai a'azaru awwal ahli sunna suna kallo da wannan amma da alkhawarij da gulatu tabdi'i su ba su ba da uzuri da kayi bid'a anta mubtadi' alkhawariju da kayi shirka ko kafirci an ta kafir su babu ruwansu ba su ba a neman uzuri to amma su ahli sunna wal jama'a suna nema ma ɗan uwansu uzuri ta yiwu kaza yake nufi ta yiwu kaza yake nufi ta yiwu kaza yake nufi har a sama mai mafita mafitan kuma suna da yawa to haka ya kamata in ɗan uwanka kassan yana faɗa da abu wata ran sai ka gan shi ɗaya yana wannan abu to ka nema mai uzuri awwal saboda ba ɗabi'a sabaci ba al'adar sabaci sai ya ce la tahkumanna kar kai hukunci alam ri'in akan wani mutum bil kufri da cewa shi kafiri ne aina fi khulfin ga mas'alar da yake akwai sabani jara da ya gudana fi aqdi ahli sunnati a aqida ta ahli sunna wal jama'a misali kamar rantsuwa da wani Allah wasu sun tafi cewa kafirci ne babba wasu kuma sun ce kafirci ne ƙarami sai dai in ka daidaita shi wanda kan rantse da shi da matsayi na Allah kamar zuwa wajen boka zuwa wajen boka a tambaye shi wani abu hadisi ya zo kan cewa wannan kafirci ne ko? to shi ma akwai saɓani wasu ce kafirci ne babba wasu kuma sun ce kafirci ne ƙarami an gane ko yawwa duk da mun karanta a baya a wancan karatun kafirci ƙarami akwai sadda zai yi ta ɗauri sai ya rikide ya koma babba na ana magana asali to ya zama matsala na da saɓani kan wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza game da zamansa kafirci to in mutum ya aikata shi karka yanke hukunci cewa ai shi kafiri saboda malamai ba su yi ba su yi ijima'i ba ba su yi ijima'i akan matsalar ba wal muslimu kuma duk wanda an musulmi al ma'asumu wanda yake abin tsarewa ta fuskar jininsa da dukiyarsa jazaman yanke ya fata ya kai saurayi la ya janna baya fita an shir'ati daga wannan shari'ar musulunci bi zinnati sababin zato kawai bi ma'ana kullu man sabata islamuhu islamuhu bi yaqinin to wala ya kharuju anil islami illa bi yaqini duk wanda ya tabbata musulmi ne to ba zai fita daga musulunci ba kuma sai da yaƙini irin wancan yaƙinin da ya shigar da shi musulunci saboda ƙa'ida na cewa al-yaqinu la yuzalu bishakki saboda haka in an tabbatar da mutum musulmi ne to ba a fitar da shi daga musulunci sai da yaƙini sai da tabbas ba da shakka ba wannan haza huwa al-aslu muna fahimtar wannan zakyau saboda haka asali musulmi yana nan zamansa musulmi ashe kafirci abu ne wanda zai zo daga baya musulunci ya ya shigo da shi to dole shi ma kafirci abin da zai shigo shi ya zamo ya Karka ce mutum kafiri ne kana zato ko kana gani la azala ya juzu a aka ce tabbas ina da yaƙini yanke bila shakkin wane ya kafurta sai ce ƙalu kuma malamai sun ce walistihilalu halatta sabo laisa bi lazimin ba lazimi ba ne ba ba lazimi ba ne ma'ana ba tilas ba ne na wata matsala ce ya kawo game da shi in mutum ya yi sabo ko da kafirci ne sai ya yadda a rai ne wannan abin halatta ne sannan ya kafurta? ko ko a'a bin mujarradin yana aikatawa ko da ya yadda da laifi ne ya kafurta to malam ya ce hulfan saɓani limurji'atin ga murji'awa bi kufri asalatin ga kufurcin da yake na asali su sun ce ko mutum ya yi shi sai in zuciyarsa ta halatta idan ya yi sujuda wa wani Allah to wai sai in ya ji a rai ne yin sujudan nan ga wani Allah halatta ne sannan ya kafurta in ya yi bokanci sai in ya ji a rai ne bokancin halatta sannan ya kafurta wannan a wurin indal murji'a su indal murji'a kenan eh in ka kira wani Allah ya agaza ma cikin abin da babu mai iko a kasa sai Allah baka kafurta ba a wurin su wai sai in a ranka ka ji halatin ka ji halatin su kuma ahalar sunna sun ka ce a dama kafirci kashi biyu ne ko aikin kafirci kashi biyu ne akwai kafircin da yake a kafirci ne bizzat shi karan kanshi an ka hana to duk kafircin da yake shi suke kira alkufurul asli abinda dama tun asali hara kafirci ga sujuda wani Allah in dai an samu shuruɗu to ba wai sharaɗi ne sai ya halatta ba a yanayi ya kafurta وحكاية الكفر الصريح رضا به كفرا mutumin da ya hakaito kafirci ƙarara kafirci bayyananne a fili ridan bihi kuma ya yarda da wannan hikayar da ya ɗauko ya ji an zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko an yi sakin baki ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya dinga maimaitawa kuma ya yarda da wannan abu to kafirci ne shi ma ya kafurta shi ma ya kafurta shi ne kufurun kafurci wa in ta halu in kuma an samu wofinta mana hikayen nan ta wofinta daga yarda kawai dai ya hakaito amma bai yarda ba kila yana faɗa ne min babin tahaziri gargaɗi yake wa wasu yana nuna musu munin abin sai ya ba da labarin hakaito abin game yadda muke karantawa yahudawa sun ce yadullahi magalula gullat aidihim kaga wannan kafirci amma ba muna faɗa ba ne don mun yadda shi ne ya ce fa nau'i hikayati to wannan sai a sashi kawai wani nau'i ne na hikaya hikayatul kufri sun ce laisa bi kufrin illa ba a ridan hakaito kalma ta kafirci ba kafirci ba ne sai in an samu yarda ga shi mai hikaya ɗin in ya yarda to ya kafurta in bai yarda ba to bai kafurta ba bai kafurta ba amma babin ladabi duk da hikaya ɗin ba a bukata sai babin lalura in dai ba lalura ta sa kila za ka wa wasu gargaɗi ba to har da hikayar ba a su karka zo kana wa'azi ai an ci mutuncin annabi ai ka dinga ɗauko maganganu ba a bukata da yawa zamanin laraba an samu mawaka sun zagi annabi amma gaba ɗaya malamai ba su haka ito yan na abu yato ba saboda zagi a ciki zagi a ciki tawa mu sai kaga mutum yana ta maimaita abin kamar abin sha'awa yake shi to sai dai babin lalura kawai don a nuna abin nan amma yin akwai wata hanya ma da za ka isar da sako ba tare da ka maimaita kafircin ba to ba sai ka faɗa ba kawai ɗaya ka yi gargaɗi ka wuce shi yasa malamai magabata irin malaman zaure in sun zo ba sa ba cewa an zagi annabi suna maganin su ma faɗi haka ma rashin ladabi ne sai dai su ce an yi sakin baki wane ya yi sakin baki ga janibin annabi duk in sun zo cikin karanta a shefa haka suke fada amma ba sa cewa an zagi annabi da wannan tarbiyya ya kamata mu ɗauka ƙalu su malamai sun ce wa nahanu mu ahlus sunnati wal jama'a wasatun bibabihi mu tsakiya muke a babin takfiri ba ma cikin gulatu ba ma cikin murja yan sakaci gulatu su ne waɗanda suka wuce gona da iri alkhawariju surinsu mun ji a baya ba su da sharuɗa su kuma murji'a sun yi sakaci ta yadda su da wuya ma ka samu kafiri a wurinsu murji'a ƙalla ma ka samu kafiri saboda mi ko ka aikata kafirci wai sai an tambaye ka ka yadda da abin na halatta ne in ka ce ni bai yadda halatta na wato wai baka kafirta ba to murji ake wannan aƙida ce a ta shiga sufaye sai ka sun ce ya za a kafirta mai la ilaha illallah to ba haka abu yake ba ai la ilaha illallah kulla ta an kai kuma ana iya a walwale ta to duk abin da an kulla shi zai iya walwalwa sun haka mai la ilaha illallah zai iya kafirta in yayi abin da ke walwale la ilaha illallah dinsa ku shiga aji mana ku bari mu yi karatu ko ba ku ga karatu muka yi ba to wannan shi ne to sai malam ya ce fala ta fariɗa fihi mu ahlus sunna wal jama'a ba mu yi sakaci ba kamar murji'a a layin kafirtawa wala guluwa dalalati ko ba mu ƙetare iyaka ba ƙetare iyaka na bata irin nawa na alkhawariju wayanda su in ka sha giya ka kafurta in ka yi ƙarya ka kafurta in ka yi annamimanci ka kafurta in an ka baka amana ka canye ka kafurta duk wata kabira su a wurinsu kafurci ne a to shi ne mala ya ce ba ma cikin wa'yancan ba ma cikin wa'yanga na hannu wasat muna yana muna tsakiya mala ana ta karatu ku ne mana ya wuce ya wuce eh to shine malam yace tsakiya muke kuma wal kufru shi kafirci kul ka fada kufurani kala biyu ne mu a aqidan mu ta ahlus sunna wal jamaa kafirci kala biyu ne kufurun akbaru akwai kufurci kafirci babba mai fitarwa daga musulunci wa kazaka asgaru haka kuma akwai kafirci karami karami ta fuskar babban bai kai babban ba kismatun wannan rabo ne an kai haza akbaru haza asgaru bi adillati kuma da dalilai an kai shi ba da son zuciya ba amma su alkhawarij sun ce a kullu kufurin kufurun alkufuru sawa'un eh eh kullu kufurin sun ce akbaru duk wani kafirci babba ne babu wani kafirci karami ko ko wanda abbabba ke baki jin magana ko to shine malam yace akwai dalilai akan haka ƙalu sai su malamai na ahli sunna wal jama'a sun kace fa akbaruhu kafirci wanda yake babba tubahu dima bihi shi ana halatta zubar da jini da shi duk wanda an ka hukunta mai da cewa yayi kafirci babba to za a an halatta a kashe shi in an tashi kashin kafirai za a kashe shi saboda ai ba musulmi bane sannan walmalu kuma za a kwaci dukiyarsa matsayin ganima ma'a hukumin alaihi bi riddati tare da yi masa hukunci cewa ya yi ridda ya bar musulunci a yanzu shi ba musulmi ba ne wa kaza ka haka nabara'u minhu kuma muna nuna bara'an mu tawayen mu daga gare shi ba mu ba shi saboda ya bar musulunci sai ya ce bil itilaki kuma bisa wawaitawa ma'ana ba mu da wata alaƙa tsakaninmu da shi tabarra'ana minhu la yabqa lahu fil qalbi ayyu mawaddatin ko wace irin soyayya la yabqa ba za ta yi saura ba ba za ta wanzu ba lahu gare shi fil qalbi a cikin zukatanmu duk wanda an ce wannan ya kafurta kafurci babba da dalili to bai halatta ga wani musulmi ya je yana son shi ba a ransa so to kaga akwai bambanci wannan duka a hakam ne yake kawowa na kafirci babba amma wal asgar shi kuma kafirci karami al'adana wanda a karami ya kunu bi diddiha shi yana kasancewa da kishiyoyin waɗancan hukunce-hukunce da an ka faɗa kenan ba za a zubar da jininsa ba ba za a karɓi dukiyarsa a matsayin ganima ba ba za a yi ƙiyayya da shi ba ƙiyayya mutulaka ƙiyayya da shi muƙayyada shi me ma'anin muƙayyada za a ƙyamace shi ne gwargwadon kafircin da yake tare da shi wa munakkaran in jabi nassi sunnati kuma duk sanda ka karanta hadisi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ga lafazin kafirci amma ya zo munakkaran da na kira ba kawo shi da alif da lamun ba to wannan kafirci ne karami irin sibabul musulmi fusuqun wa qitaluhu kufrun kaga ba a ce al-kufru ba ko كفر وهذا كفر أصغر لا ترجعوا بعدي كفارا كفارا وهذا كفر أصغر هذا ضابط قاعدة ce baka da ka karanta hadisi ka ji an ce kaza kafirci ne in dai a sunna ne ka gabai da alif da lamun to kafirci ne karam ba ba ba ne to sai ce wa shirku ita kuma shirka kulka ce nawa'ani kala biyu ce shirkun asgaru shirka karama aidan kuma ay shirkun akbaru shirka babba aidan kuma kamar yadda kafirci yake babba wa asgaru kuma akwai shirka karama amma hu inda ahli sunnah a wurin malaman sunna a wurin malaman sunna wal farqu bambanci tsakanin shirka babba da shirka karama ainul farqi haƙiƙanin bambancin da an ka faɗa fi ma ƙadima ba a cikin abin da ya gabata na kafirci duk abin da an ka faɗa na kafirci to shi za ka ɗora a nan a layin shirka duk abu guda ne ita ma shirka idan an hukunta cewa ne mushriki ne shirka babba to ya halatta jininsa ya halatta dukiyarsa da makamantansu da ƙiyayya da shi sai ce lakin sai dai nufi duka za mu baka fa'ida hahuna a nan biziyadati ko tare da ƙarin wasu bayanai wayanda ba a faɗa a baya ba fashirkul akbaru shirka babba an tusawwi ka daidaita ya fata ya kai saurayi billahi da Allah makhalukan da wani halitta an gane bi kulli waqahatin da duk wani sabo shine alwaqaha akan ce alwaqahatu ana nufin ruwan kurji akan ce alwaqahatu ana nufin ajjur'atu karfin hali akan ce alwaƙahatu ana nufin almasiya ko alkabira to ita ake nufi anan ita ake nufi anan saboda kuma kana iya fassara shi da ƙarfin halin don ba wanda zai daidaita bawa da Allah ko wata halitta da Allah sai mai ƙarfin hali da akwai bambanci tsakanin mai halitta da halitta to idan aka samu wani ya zo yana ƙoƙarin ya daidaita su to wannan sai a ce ya yi ya yi ƙarfin hali babba ko? ko kuma tare da dukkanin wani sabu to kalma ce dai ta larabci duka tana iya ɗaukar wa'annan ma'anoni sai malam ya ce faya kunu niddan lil ilahi sai ya zamo shi wannan da an ka daidaita da Allah ya zamo kishiya wa Allah subhanahu wa ta'ala musawiyan yana mai daidaita shi fi malin rabbika ga abin da yake ɓanta ga ubangijinka min hukuki ibadati na haƙoƙin ibada duk abin da Allah yake ɓanta da shi na bauta sai ka ɗora ma wani shi ake kira shirka fa ba wai wani abu ba wai wani abu na daban ba to shirkul asgaru mala ya ce shirka karama fihi taswiyatun kaza shi ma akwai daidaita halitta da Allah kaza kamar yadda an ka faɗa ga shirka babba lakin na ha sugura sai dai daidaito ne wanda yake ƙarami bai kai girman wancan da ya gabata ba bi mutulaki shirkati tare da shirka wadda take karama ya ce mutulaku shirk ana nufin shirkun asrau ma'ana daidaito ne wanda yake takaita mai karami ba babba ba wa kaunu akbara ko waya kunu akbara ko kuma shi karamin shirka yana iya zamo wa babba in yazi tandiduhu kishiyantaka ɗin nan da an kai wa Allah in yazi idan ya ƙaru ya ƙaru ya ƙaru fil kalbi a cikin zuciya hatta ya azuman na bi ziyadati ko ya azuman har ya zan ya daidai ya girmama bi ziyadati saboda ƙarin abin a cikin zuciya saboda kun san hako yaushe shi sabon Allah ta ɗauri yake yana ƙara girma yana ƙara yi sama to shirka koda ƙarama ce idan ya zan wannan daidaita ɗin kishiyantaka ɗin da kassawa allah subhanahu wa ta'ala yana ƙarfafa yana girmama yana girmama har ya zamo babba to ya zamo shirka babba wa shirku a azamu shirka shine mafi girman manuhi an fi'ilihi abinda an ka hana daga aikata shi an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wani zunubi ya fi girma ya ce an taja alulillahi niddan wa huwa khalaqaka hadisa abdullahi an masau ka sai yawa Allah kishi alhali Allah shi ya halice ka babu zalunci da girman laifi da ya kai wannan ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani wannan shi ne shi ne rigimanmu da 'yan tijjaniya shehu ya ce an ba shi kumfa ya kunu mu kuma mun ce kumfa ya kunu haƙƙin allah inna ma amruhu iza arada shay'an an ya kula lahu kumfa ya kunu haƙƙin allah ne ko ba haka ba muka ce to su zo su kare shehu akan wannan da'awa ta hanyoyi guda uku ba na hudu ko dai ya zan Allah ne ya faɗa cikin alƙur'ani na baiwa shehu ibrahim kaula hakun fa yakun ko kuma a sami hadisi tabbatacce daga manzon Allah ko kuma su yadda da cewa shi ba shehu ibrahim a ne masa wahayi saboda haka Allah ne ya yi masa wahayi ya ce ya bai shi duk wanda ya yi musu sauƙi su ɗauka babu ta hudu su ne kawai ko ba haka ba ne amma duk abin da za a kawo in ba wannan bashir ne in allah ne ya faɗa a ina ya faɗa in hadisi ne a kawo mana ina isnadi ina marji'i in wahayi ne to su zo su faɗa mana shehu ibrahim ma ne masa wahayi a gaushi kenan mun san matsayi ne ko ba haka ba muna da aya a ƙur'ani hukuncin wanda ke da'awa ne masa wahayi muna da fatawar da alkazi iyad ya yi cikin ashifa duk wanda ya da'awa ne masa wahayi ya kafarta tutun da ya ce saƙa ne yallatifu na hawa kankan warrabu a tsani makama kunkun قد خصني بالعلم والتصريف إن قلت كن يكن بلا تصويف eh sannan can cikin diwani ma ya faɗa tarani muradan la muridan wa innani liyal mulku wat tasrifu bil mustafa al ma'awa to waɗanga maganganu sai su zo su kari ya ce an bashi tasrifi an bashi kun fa yakunu to yana dalili shi ɗaya ne fa rigimar ina hujja ko kuma su sun ce dole sai mun yadda tunda ya ce bi fadli ilahin nasi ta cikin diwani wai falalan Allah ne duk abin da na samu na same shi ne bi fadli ilahin nasi jalla jalalu a to in haka ne nima sai in sha ruwa sanyi in koshi sai in yi da wasu abubuwa in ce nima bi fadli ilahin nasi kai ma sai ka yi wancan ma sai yi sai a mai da addini mi awa hujja muke nema ko ba haka ba mu ba mu yi da awan Allah bai ba da falalarsa ga wani amma ina hujja wa aina dalil ba an huta ba to duk littattafansa ciki suke da ire-iren wa'yan gama gangannu rihilatul kudakiriya nafhatul malikil gani suna nan addawawi da sit nashi waɗannan ga sunan birgit suna nan da yawa ko ba haka ba mu dai a itikadin mu Allah ɗaya adda kun faye kunu shi ɗaya adda kun faye kunu duk abin da ya ce kun faye kunu sai abu ya kasance ko ba haka ba to kaga nan an ɗauki abin da Allah yake banta da shi an ba wani mu ko mun ka ce ba mu yadda ba sai an ƙwato ma Allah haƙƙinsa da wani ya ƙwaci shi ne rigima kawai su kuma sun ce a dole sai an ba shi mun ce to ku kawo mana dalili sai mu yadda to har yanzu ba dalili an yi ta shure-shure an yi ta bankaura an shiga an fita an shiga an fita ba aya ba hadisi sai dai a ta'awilatul batila wasu daga cikin suka ce wai shehu addu'a yake dufi in yi addu'a Allah da amsa wasu kuma aka walwale wannan shubha wasu suka zo suka ce a'a abinda shehu ke nufi shehu ibrahim ke nufi wai karama ce yana nufin Allah ya bashi karama kullu haza batilun shi ba karama ya ce ba karama daban kun fa kunu daban addu'a daban kun faya kunu daban addu'a roƙo ne daga Allah in ka ce Allah ya baka kaza sai ka jira ijaba shi kuma kun faya kunu umarni ne zamo kaza sai abin ya zamo kaga ba su da alaka ko suna da karama kuma khawariqu ne na ada khawariqul ada ne da Allah zai bayyana su ga wani bawa nashi mai tsoron Allah to kuma ba su bane shi tasrifi ya ce liyal mulku wa tasrifu bil mustafa ma'awa haka ya ce wa innani ni shehu ibrahim in ji shi haƙiƙa tabbas liyal mulku mulki ya tabbata gare ni to musan mulkin da yake nufi ba tunda akwai alif da lam ko dai ta zamo al-ahadiyya ko ta zamo al-istighraqiyya in al'ahadiyya ce to wane mulki an gaba shi a tarihin rayuwarsa mun karanta tarihin rayuwarsa tun daga farko har ƙarshe ba mu ga inda an ce yana da alaƙa da sarauta ba ballantana ma a ce ya yi sarauta to wane mulki yake nufi su zo su faɗa in kuma alistigiraƙiya yake nufi shine mulkin allah ne yake da awa allah ya ba shi shi ma to wanne fi sauƙi gare su za su gane ba su da wayo ba za mu sa karatun diwani insha Allah kwana eh na a ba ba nan za a sa shi ba hmm eh ku ai ba ku nema ba wasu sun ka nema kuma insha Allah ana na ana ta tsare-tsare ba da jimawa ba so saboda haka za su ji abubuwa za su yi ba baki da wasu ma littattafan suna nan tayyibul alfasi suna nan nashi duk za a fito da su za su sha mamaki ta gani duk littafin da an ka buga na shehu ibrahim ba wanda ba mu da sai dai wanda ba buga ba har waɗanda ya haramta a saishe su mun mallake su ya rubuta kuma ya ce haza haramun an yi ba to alhamdulillah mun mallaka eh suna nan littattafai wajen 75 suka ce ya rubuta to waɗanda an ka buga 30 da wani abu ne su an rubuce ko mun mallake su so to su bi a hankali wayan ga maganganu ko shi ya dawo duniya mun gaya musu wallahi bai da amsar da zai bamu ba zai iya kare kansa ba sai dai tawili ya ya abin nan amma ba zai iya ba da hujja akan wayannan maganganu ba kuma bai da magabata duk cikin sahabban annabi kaga ba sahabin da ya taba da awo wannan abu haka tabi'ai haka tabi'ut tabi'ina haka taba'ul atba'i to wurin waye koya waye magabacinsa eh annabawa ma ba su yi da'awa kun fai kunu ba ba su yi ba ba annabin da ya da'awa yana da kun fai kunu to sai wani da ake da'awar shi waliyi ne sannan kaminsa an yi waliyai da yawa wa'inda sun yi shi matsayi sun fi shi kusanci a wurin Allah amma su ba su yi da'awar irin abin da ya da'awa ba sannan ku zo ku ce wai ba a tambaya hujja wai a tasawufu suna cewa wai sha'anuhu a taslimu wa tasdiku wai in baka gane ba ka miƙa waya in kuma ka gane ka gasganta a gashe ka taka ke wai da an faɗi abin da ya saba ma hankalinka to wai ka miƙa waya in kuma ka gane ka fahimta to ka gaskanta kaka ce ƙarya ne to hazihi qa'idatun batila mu ba mai da wannan ƙa'ida ba dan ta saba ma aya da hadisi abinda qur'ani ya koya mana qul hatu burhanakum in kuntum sadiqi ko ba haka ba sannan yalzamul mudda'i ad-dalil duk wanda yayi da'awa to ya lazimce shi kawo dalili haka malaman usulu suka ce to saboda haka su sun ka buɗe ƙofa kuma sai sun dawo sun rufe ta in sun ce wasu daga ciki ai ba su yi sufanci ba to mun yi sufanci ba wai bisa hanya ɗaya mun ga so littattafai mun ga zo muna kan mun karanta sufancin kuma sufaye sun karantar da mu littattafan mun karanta diwani tun daga farko har ƙarshe kuma haka sufaye ke fassara maganganun illa abinda suke cewa ba a yin bayani wajen awamu eh in an fahimci mutum ami ne jahili ne to ba za a bayyana mai haƙiƙanin abun ba eh sai an koma wurin alkummalu ko alhawas ko hawasul hawas to su sai a bayyana musu ga abin da ake nufi sai a bayyana musu haƙiƙa amma su awam a bayyana musu shari'a amma da alkummalu da alkhawasu da khawasul khawas su wannan hakika ake karantar da su amma amin to shi a bayyana mai shari'a saboda kwakwalwa ta ba ta ɗaukar hakika sai dai shari'a kai Allah ya raba ka da sharrin bid'a bid'a ba kyau malam Allah ya shirye su mu ba mun ce dukkaninsu kafirai ba ne amma dai abinda muka ce cikin akidunsu da littattafai akwai kafirci eh shi mun ka faɗa ba mu ce shehu ibrahim kafiri ba ne ba mu ce ahmadu tijjani kafiri ba ne ba mu ce 'yan ɗariƙa kafirai ba ne amma akwai kafirci cikin littattafansu akwai kafirci cikin aƙidunsu ina dalili ga dalili mun karanto musu mun karanta jawahirul ma'ani mun karanta addurratul kharida al-yaqutatul farida munyatul muridi bughyatul mustafidi duk an karanta musu kashiful ilbas jawahirul rasail asirrul akbar duk an karanta musu ga littattafai nan da yawa barkatai to saboda haka da suka zo kuma maganar larabci kuma ka nuna musu ba abin da baya ba ko ba haka ba sai aka koya musu larabci sun yi da'awar sarfu sun yi da'awar nahawu sun yi da'awar ilimin arus sai muka bayyana ma duniya su jahilai ba su san nahawu ba ba su san sarfu ba ba su san kuma uwa uba ilmul arus ba gaba bayan muke ba alhamdulillah ala ni'matil ilm in kuma sun ƙara za mu ƙara yanzu in sun ƙara dama mu sama za mu ɗauko daga sama za mu ɗauko yanzu kan shehu babban za mu hau littattafai ne za mu ɗauko mu ja larabci ko mu ce shehu ya yi kuskure in akwai mai kariya ya zo ya kari amma yanzu tun da ƙasa-ƙasa ake suna nan an shirya wannan karatu duk sanda sun ka motsa can an kai shehun da kansa fa yana ɓata na hau to in sun ce duk wanda ya larabci ko karanta larabci ya bata ko ya kuskure jahili to shehu ma jahili ne ta tabbata shehu ibrahim shi ma jahili ne mu mu ce shi jahili ba ne amma lazimin magana su ne mun kalizanta musu yana nan muna da ina da bidiyo kansa za mu danna shi ga hoto ne yana larabci kuma ya bata na hau shi wa shehu da kai to sun ji tsoro sun layi sun ji tsoro sun layi to don su san cewa harka ilimi ba abu ne wanda za ka zo ka cika baki ba manyan ma na batawa shehu ibrahim malamin lugani adibi ne to amma ya bata kuma na hau a diwanin ma za mu zo mu karanto wasu ƙasa'ir kuma mu nuna kurakuransa a kafiya a ilimin arut in sun isa su zo su kare shi to larabci to alhamdulillah wa ma'utitun min al'ilmi illa kalila amma dai cikin kalilan din nan to za a samu abin laushi ko yauwa sannan in ga dawo kansu shehu ɗahin rubuce suna na ina da wani bidiyo na shi yana gabatar da wata kasida ta larabci ga takarda ga hannu ne amma yana ɓata na hau da sarfu da hannu ne yana dubawa duk suna nan sharif sale na maiduguri shi ma haka ya je sudan aka yi mai fatawa kan hakika da wahadatul wujud ne wahadatul wujud yazo yana bata larabci yana bata nahau to yin sun ce duk wanda ya kuskure cikin mu mabiya sunna wannan abin jahilci ne to shewannan su ma jahilai ne daga yau wa'annan shewannin jahilai ne kar a sake karfafa ta wasu kar a sake karanta kuma yana wasu bashe ba haka ba ne kowa na iya yin kuskure domin sun tsorata dan bid'a na kwarai daga ce shehu ya yi kuskure gara ka ce mai annabi ya yi kuskure ne na kwarai ne ku da yake ba ku san abin ba galibi an min wara a hijabin Eh, haka nake kallon ku game da ɗariƙa ba ku san ɗariƙa ba a ba ku san ta ba suna kawai kuke yi ka yi tarbiyya a wato yana ka san ɗariƙa ba ka yi tarbiyya ba duk wanda bai yi tarbiyya ba bai san ɗariƙa ba kuma bai san illata ba ƙarai kuwa shi ne nake magana da malam asadu nace malam asadu abinda ya cuce ka ba ka yi tarbiyya ba eh eh na yi tarbiyyatul azakari ƙwarai ku amma ba yi wasuli ba kame in yi wasuli sai Allah ya gada da ni ba yi wasuli ba zuwa da abi so to za su sha babaki insha Allah saboda haka su daina rudan jahilai wai cewa wai ba a san maganganun ƙarya suke yi wallahi tun da mun karanta wai jan wa'anda sun ka sani kuma haka abin yake to wallahu musta'an ina jin shi kenan sai mu tashi ƙalu wa awwalu ba atada ashirku min babil guluwi bi salihin aw mayyit Allah shi mana jagora wa alaikum assalam na'am eh wannan azuzuwa ne azuzuwa ne idan aka baka wasu azkar kai ka kare to in ka shiga wannan hadara ka fita eh yawa kamar ita hadaran malakutu ka kare matsalan sai ka shiga ta jabarutu eh ka shiga ta nasutu ka shiga ta hahutu to haka haka haka kai karshe haka yi usuli saboda haka ana kiransu da al-hadaratul khams halara halara halara halara halara halara ne mataki mataki mataki eh ya danganta zikirori za a baka a hana ka abinci a hana ka fita a hana ka magana komai a hana ka a rufe ka cikin ɗaki iyaka shi mu muƙaddamin da don ba a shiga ɗariƙa sai an saka mutum ba zai sa kansa ba sai muƙaddimi ya sa shi an gani yawwa in ya saka ya baka a zakaru da sauran abubuwan da zai baka zai baka kuma adadi kila yana iya cewa ka yi dubu goma sha biyu misali in ka yi ka yi ka ƙare zai rufe ka cikin ɗaki abinci ma akwai sharaɗi ba ko ne za a baka busasshe za a baka irin biredi da sauransu in ka ji kishirwa ka ji kishirwa sai a baka ruwa 'yan kaɗan kamar ɗaya bisa goma na fiya wuta to in ka yi ka yi ka yi ka ƙare sai ya sake baka wani adadi kuma kai tai kai tai kai tai kai tai kai tai sai ka wahala sai ka rikici sai ya shigo cikin daki ya ce menene wannan in ka ce ha za kitabun sai ce to kana da saura ma haza in ka ce haza muhammadu sai ce to ka hara kama hanya ma haza haza muhammadu ma haza haza muhammadu haka haka haka haka sai ce to kana da dai saura amma kana bisa hanya an ta'ala tariq sai ya rufe daki kuma ya sake baka wasu kai ta kai ta kai ta kai ta ya sake dawowa ma haza haza muhammadu ya ce a to har yanzu dai a ƙara mu sai ka ce ma haza sai ya ce haza allah ma haza haza allah ما هذا هذا الله ما هذا هذا الله من أنت أنا الله shi kenan kayi wasu sai ya zan duk abin da aka bujiro ma da shi sai ka ce Allah ne to sai a ce wasalta wasalta ila zatin lahi wa fanaita fi zati ka yi wusuli ka yi fana'i shi kenan shi nan yanzu ka gama daga ƙarshe sai ya maka wasiya ya ce to abubuwan nan da ka gani kaka gaya wa kowa sai ya yi ma wasiya da ɓoye waɗannan abubuwa shi ne sirrin da shehu ke faɗa cikin jawahirin rasa'in yake cewa alaikum a iyakun wa ifsha a sirri ala gairi a halihi jawahirin rasa'in kai canku da yaɗa sirri ga waɗanda ba ma'abutansa ba ka je ka yi tarbiyya ka ga asararu kuma ka zo kana waɗa mutane shehu ya ce wannan ba kyau ba kyau eh so to haza dai la fa'ida tafi sai mu takaita ala eh wannan abari sai an zo karatun diwani to can za a bayyana komai insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh